تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
yau kwanan wata 19 ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da hudu ga watan a watan tara ko لا.
shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala yawa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a al-hisn ath-thani 'ashar katanga ko tsaro na a- na goma sha biyu daga cikin katangu da malam kan kawo mana a cikin wannan fasali na ƙarshe a cikin littafin wanda malam ya kulla shi domin yin bayani game da abubuwan da mutum insha Allah ta'ala idan ya yi riko da su Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga shaidaru da kuma mugayen aljanu mun karanta guda goma sha biyu za mu tashi na goma sha uku malai ce alhisnu thalithu ashara katanga ko tsaro na goma sha uku al'ayata ne min akhir suratul baqara shine karanta ayoyi guda biyu na ƙarshe da ke cikin suratul baqara ma'ana amanar rasul kenan karanta amanar rasul yan uwa ita ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suka ba mutum kariya daga shaidanu kamar yadda hadisi suka tabbata insha Allah ta'ala yadda za mu zo mu karanta مالك أن أبي مسعود رضي الله عنه أنكر قولك أبو مسعود ألا كان مسير لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن إرادة أمتي سكارة تبتا أغريشي سيمن قرأ بالآيتين وأن دك يكرن تآيوي بدابي من آخر سورة البقرة وأن سكي كرشن سورة البقرة آمن الرسول زوا كرشن سورة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أتكندري كفتاه waɗannan ayoyi guda biyu da ya karanta a cikin wannan daren kafatahu sun isan masa sun wadatar masa a wannan daren gaba daya wannan hadisi malaiti rawahul jama'a imam al-bukhari ya fitar da shi da imam muslim da sauran malaman hadisi hadisi ne ingantacce kila malai ce wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar kafatahu abinda ake nufi da kafatahu shine kafatahu min qiyamil layl waɗannan ayoyi guda biyun da ya karanta lokacin da zai kwanta bacci da daddare to sun wadatar da shi daga sallar dare daga tsayuwar dare ma'ana duk ladan da mai qiyamul layl yake samu idan ya karanta amanar rasul za a bashi wannan ladan yan wa fahimta haka wasu malaman suka faɗa kafa tahu min qiyamil layl ma'ana sun wadatar da shi daga qiyam ba wai abin da ake nufi ba sai ya tashi qiyamul layl ba a'a amma ladan da mai qiyamul layl zai samu idan ya tashi qiyamul layl to haka shi ma zai sami irin wannan ladan idan ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu haka wasu malaman suka fahimci abin da ake nufi da kafa tahu wannan ba nasi bane ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa haka ba a'a malamai ne suka hararo karkashin maganar sa tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wakila wasu kuma daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da kafa tahu ai mina shaytan idan ya karanta ayoyi guda biyun karshe na suratul baqara to kafa tahu mina shaytan sun wadatar da shi daga dukkanin wani farmaki da cutarwa da shi din zai masa a wannan dare idan ka karanta amanar rasulu ka kwanta bacci to babu wani shaidan da yake tasiri akan ka kawai gari shi ne abin da ake nufi da kafa tagu kamar yadda wasu malaman suka faɗa wakila wasu kuma malaman suka ce min kulli sharri min kulli sharri kafa tagu sun wadatar da shi daga kowane irin sharri duk wani sharri da mutum yake jin tsoro kowanne iri ne to inda ya karanta amana rasulu da daddare sun wadatar da shi to alayi halin da yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar abin a dukunkuni cewa wanda duk ya karanta amanar rasulu sun wadatar da shi don me don ka kwaɗaitu ka karanta ta duk abin da za ka hararo maka hararo ma'ana ka kawo duk abin da za ka kawo na amfanin amanar rasulu da take bayarwa idan mutum ya karanta da daddare saboda ka duk mutumin da zai kwanta bacci yan uwa kada ya sakaci wajen karanta amanar rasulu tana ɗaya daga cikin abin da suke ba mutum kariya insha Allah ta'ala daga dukkanin farmakin mai farmaki daga dukkanin sharrin mai sharri daga dukkanin makirci mai makirci malai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani ma'ana da ya kawo maganganun nan kaga dukkanin su ijtihadin malamai ne ko kowane yana kokarin fassara maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to sai malai ce wallahu a'lam amma dai Allah shine mafi sanin abinda manzon sa yake nufi kowanne malami kokari yake ijtihadin sa wa an nu'man bin bashir radiyallahu anhu haka nan hadisi ya zo daga sahabi annu'man ibn bashir Allah kara masa yarda kale ce kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna allaha kataba kitaban hakika Allah subhanahu wataala ya rubuta wani abin rubutawa qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfay 'amin tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu biyu Allah maɗaukin sarki ya dawwana shi ya rubuta shi ya ajiye shi anzala minhu ayatayn ya saukar a cikin wannan abin da ya rubuta din kafin shekara 2000 da halittar samai da kasai wasu ayoyi guda biyu daga cikin su an saukar da wasu ayoyi guda biyu khatama bihi ma suratul baqara wanda ayoyi guda biyun da su Allah maɗaukakin sarki ya cike suratul baqara sune da amanar rasul ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yuqra la yuqra ali fi dari ba za a karanta waɗannan ayoyi guda biyu ba a cikin wani gida salasa layalin tsawon darare guda uku fa yaqrabuha shaytanu sannan shaytani ya kusanto wannan gidan ba za ta yi ba inda za a karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara dare uku a gida to insha Allah ta'ala shedan ba zai kusanto gidan ba shedan yayi baibai da gidan kenan gaba ɗaya wannan hadisi shi ma sahihi ne Imam Tirmidhi ya fitar da shi Malik rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi fitar da shi wastaghrabahu yace hadisi ne garibi shine yace istigrabin sa yace garibi ne والحاكم حكى الإمام الحاكم شما يبتدشي شيكم إمام الحاكم وصحاه على شرط مسلم يإنجن تاشي أكن شرط إمام مسلم فذاك حديث ينادى إنجنتي وقال علي رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب ألا كرم سيرايتي ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة ya ce ba na gani ba na gani mutumin da zai kwanta bai karanta ayoyi guda uku ƙarshe na sotul makar bai na da hankali ce ba na gani na hankaltar abubuwa ce ba na gani kamar da hausa ne ka ce ba na gani ya san abin da yake ba na gani ya san abin da ya dace wanda zai kwanta bacci bai karanta ayoyi guda ukun ƙarshe na sotul bakar ba daga ina kenan lillahi ma fi samawati kenan wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubdu aw tuqu yuhasibukum bihi Allah ina fata an fahimta to amma dai nassin da ya tabbata shine daga amanar rasulu zuwa kashi wannan inji tahadi ne na sahabi sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda ina fata an fahimta in ka kara da lillahi ma fi samawati wa ma fil ard shi ma baka laifi babu laifi الحصن الرابع عشر katanga ko tsaro na goma sha hudu malita al-mu'awizat al-mu'awizat in aka faɗe su da wannan siga ta jam'i ana nufin da suratul ikhlas suratul falaq da suratul nas su da ake ce musu waɗanda ake neman tsari da su ma'ana saboda yadda suke da tasiri yan uwa wajen tsara mutum da kare shi da bashi kariya daga sihiri da aljanu da duk wani tsafi ko cutarwa waɗannan surori guda uku shi sa ake ce musu masu masu tsarewa idan an karanta su kai sai ka ɗauka ma babu wani abu da yake tsara mutum daga waɗannan abubuwan kamar su to shi sa ake ce musu al-mu'awwizat idan kuma ka ji an ce al-mu'awwizatani to guda biyu kawai ake nufi falaki da nasu kenan in ka ji an ce al-mu'awwizatani bi tasniya to guda biyu ake nufi amma aka aka faɗe su bi sigatul jam al-mu'awwizat to kul wallahu ta shigo ciki kenan ina fata an fahimta to dukkanin su surori ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lazamce su yake karanta su yake kuma neman tsari da su kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala anna aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم تتي حقيقة أن إرادة أمنتي سأرة تبت أغريشي كان يا كسنتي إذا أوى إلى فراشه دلوك تندي تتروزوا بشن فتسا معنى يكمل أبن ديكي كنن يزو دنكن تيابتي كرشيه كل ليلة أقوى النجري جماع كفيه يكن تتر هنا ينسى الكف شيني تافن هن دقنا زوان شيني أكي تمت الكف تسي تتر سهكا guda biyu sun mana faka fihi ma idan ya tattara sai busa a cikin su sai dan busa iska kutkuta haka ya dan busa iska faqara a fiha sannan sai ya karanta a cikin su qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas thumma yamsahu mastata'a min jasadihi sannan sai ya shafe duk inda zai iya daga cikin jikinsa yabda'u bihi ma ala ra'sihi wa wajhihi yakan fara da fuskarsa da kansa ka daga sama yake farawa in zai shafe din wa aqbala min jasadihi sannan kuma sai ya tawo ya gangaro zuwa ga gangan jikin shi ya falu zalika salasa marratin ya aka taka sau wannan hadisi an karanta shi a baya ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai kwanta bacci shi akan kansa yakan tattara hannayensa ka sai ya yi tofi a cikin su dan yayi tofi a cikin su ya busa iska sai kuma ya karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sai ya shafi jikinsa wasu malaman suka ce babu laifi mutum ya karanta su a lokaci guda gaba daya qul wallahu guda uku qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ko ne uku uku sannan sai ya shafi gaba daya ba wai ka karanta sau uku ka shafi ba ka ƙara karanta wasu uku ka shafi ba an fahimta yawwa babu laifi ka karanta gaba ɗayan su sai ka shafi jikinka gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara ne daga fuskar haka daga da kansa sannan sai to jikinsa duk inda hannunsa zai iya kaiwa sai ya shafi kamar yadda muka bayani wancan karan kuma idan da kaya a jikinka za ka yi babu laifi ba wai dole sai mutum ya tuba ya tuba jikinsa kana shafar hannunka da fatar ka ba lalle bane idan yadda yadda nake da kaya a jikina ka na shafa yayi insha Allah ta'ala ina fata an gane tsaro ne wannan kariya ne da ta tabbata daga kundin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka shi ta kamar yadda zamu zo mu ji ko lokacin da bashi da lafiya sallallahu alaihi wasallam matarsa nana Aisha Allah ƙara masa yarda Allah ƙara masa yarda tana tana tofa masa a hannunsa ya shafi jikinsa da shi saboda jikinsa yayi nauyin da shi ba zai iya tana yi masa ya shafi jikinsa saboda muhimmancin abubuwan waɗannan abubuwan yan uwa da kuke gani wallahi na hada haddar rantsuwa su ne suke ba mutum kariya daga dukkan wani shari wallahi yan uwa duk wani abin da wani zai baka ko ya gaya maka wallahi ƙarya ne in dai ba waɗannan abubuwan da suka zo daga addini daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba daidai bane me yasa nace haka saboda Allah madaukakin sarki da ya halicci aljanu ya ba su tasirin da suke da shi wajen sharri da makirci da iya halakar da mutane shi kuma ya saukarwa da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda zai karanta ya nemi kariya da su ba haka bane amma da ni da kai da muka ce ayi kaza ayi kaza waye ga mana an fahimta waye gaya mun cewa idan aka yi abu kaza zai tsare daga aljanna waye ce idan na je na sassaƙo abu kaza zai tsare daga kaza waye ce idan na sha abu kaza duk shirme ne shi sa ko wajen wani kaje a matsara aljanu ko abin da ya kama da haka kaga in abin da abin da zaka ka gane cewa lallai yana nima ya tsora ka hanya mai kyau shine baka abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta addu'a ce wani ya baka ka ganta a takarda ko a waje ka kalle ta ka ga mai tukunsa in ga wasu addu'o'i da baka fahimce su ba ka ban masa kayan ya zo ka ɗauki sunan muslim ka duba duk addu'a da ta tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ta a cikin dai ta tsaro ce da kariya na'am an fahimta yan uwa Na'am.
hakan ta kan faru sai mutum ya je neman magani ko wani abu makamancin haka dan uwansa yana fama da matsala a jiki sai ga an ba mutum wata addu'a a takarda ko abin da ya kamata ka sai ka karanta ka gasa ka kasa gane a daga ina aka samu ta yanzu duk an- duk addu'o'in da suka zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su wadatar ba sai mutum ya tsara tasa sannan ya bayar yanzu addu'ar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayar ta fito daga bakinsa mai tsarki da Allah da ita da wanda wanda ya wanda wani ya tsara dukkan tausayi tafi akwai haɗi ba ai ba haɗi ba ba ta baki ne ma sako ne ma ka ce ba wacce tafi a cikin su ba daidai bane so da ka waɗannan abubuwan da muke karanta yan uwa su za ka rike su za ka makalkale su za ka nacewa duk wani wanda yake nufin ka da shar da makirci da tsafi da hasada wallahi ka fi karfin sa sai dai kalle ka ka wuce ya yi tsaki ya girgiza kai amma ka fi karfin sa ina fata an fahimta so da ka kada ka kada ka bata lokacin ka zuwa wajen wani a baka kariya a baka kaudabara a baka kaudabana a baka duk shirme ne wallahi bata bata wa kanka lokaci ne ya karbi kudin ka ya cuce ka ya damfare ka sannan kuma ya bata maka lokaci sannan ba wani kaudabara da zaka yi wallahi abin yazo sai ya same ka Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi wannan kullum idan yazo kwanciya wa an abdullahi bin khubayb radiyallahu anhu qala haka nan hadisi yazo daga abdullahi dan khubayb yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace kharajna fi laylati ma fi laylati matri fi laylati matri yace mun fita a wani dare da aka yi ruwan sama wa zulmatin da kuma duhu shadidat shadidatu da kuma duhu mai tsanani dare ne da an yi ruwan sama ga kuma zulmatin shadidatin ga kuma duhu mai tsanani a tattare da abin nan din a tattare da daren natlubu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam li yusalli lana muna neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne dan yi mana sallah a wannan dare fa adraknahu sai muka riske shi a wani waje fa qala muna haduwa da annabi sai annabi ya ce da ni inji abdullahi bin ubayd qul annabi ya ce fadi kawai abinda annabi ya ce masa kenan fadi falam aqul shay'an yace ban ce komai ba thumma qala qul annabi kara cewa da ni qul fadi falam aqul shay'an nan ma ban ce komai ba thumma qala sannan annabi sila da aminci tsara tabbata a gare shi kara cewa da shi qul ce ne fadi qultu ya rasulullah ma aqul to a lokacin sai ya ce masa ya manzon Allah me zan faɗa قال سيدنا النبي da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce qul huwallahu ahad والمعوذتين ككرنت قل هو الله احد كما كرنت المعوذتين كون غنن da aka wara qul huwallahu sai aka sai aka kira su da bi almu'awwidhatayn ko kun ga masu ba da masu abinda ake neman tsari da su guda biyu kenan hina tumsi lokacin da kai mata wa hina tusbihu da kuma lokacin da kawaye gari da safe kenan da kuma yamma salasa marratin sau uku uku takfika min kulli sharri karanta su zai isan maka daga kowane irin sharri ka karanta qul huwallahu ahad sau uku da safi ai kun ga suna ɗaya daga cikin azkar sabah wal masa da ake karanta ko yanzu nan da ka gama karan da ka gama sallar asubahi a cikin azkar din da ake so kai akwai qul huwallahu guda uku akwai qul a'udhu birabbil falaq guda uku ko akwai qul a'udhu birabbin nas guda nawa guda uku to ita ce wannan hadisi sannan idan ka gama sallar magariba ita ba akwai ma ba shi ma ba akwai ba shi ma zaka maimaita kamar yadda kai a sallar asubahi amma za ku sauran sallolin da sauran ma ake karantawa sau ɗaya ɗaya kun ji hadisin da yake bayani ka karanta da safe ka karanta da yamma to abin da ka karanta din nan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai baka tsaro annabi ya ce min kulli sharri daga kowane irin sharri da kake jin tsoro Allah zai kare ka rawahu abu dawud wa tirmidhi وقال حسن صحيح والنسائي وزود الألباني سنده حديث إن قلتتين وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنكر بنا عقبة بن عامر الله من أكين سركي كارا مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نبتي رادة أمنتي سكارة ثبت أدريشيتي ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط يتي شنك ba ku ga ko shin ba ka ga wasu ayoyi da aka saukar a daren da ya gabata ba ni ba ya ce lamura mitlohun na ba a taɓa ganin wasu ayoyi kamar su ba qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wadannan ayoyi da aka saukar sune qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa fi riwayatin yadda yazo a cikin wata riwaya shine ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihi almutaawwiduna annabi sallallahu alaihi wasallam tsara tabbata a gare shi ce bana baka labari game da mafi falala mafi alkhairin abinda duk wani mai neman tsari ya taba neman tsari da shi ba ma'ana babu wani abin da mai neman tsari ya taba neman tsari da shi da yake kullu a'udhu bi rabbil falaq da kullu a'udhu bi rabbin nas dan uwa ina fata an fahimta shi sa wata ruwayar makaranta ta a can baya annabi kira da abin tsara tabbata a gare shi ce ma ta'awwaza muta'awwidun bi mithlihima wani mai neman tsari bai taba neman tsari da wani abin da ya kai su ba da yake kwatankwacin su ba kullu a'udhu bi rabbil falaq kullu a'udhu bi rabbin nas kullu Allahu ahad babu duk wani abin da kake gani zaka nemi tsari wa kanka da dukiyarka da ƴaƴanka Allah madaukakin sarki ya tsare kai kare ka daga sharri duk wani mai sharri to yan uwa bai kai kul huwallahu kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas bai kai su ko menene haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ambata qultu bala sai na ce eh ya rasulullah qala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq قل أعوذ برب الناس وأن أبن ذنبك العباري وأن ما في الخير من أبن من يمن سري يمن سري لسوسوني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وأن حديث شما رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي إمام النسائي ما يبتدشي وروى هذا الحديث من طرق كثيرة عن عقبة كو وروي عن هذا الحديث أن رويت أن حديثي من طريق كثيرة دقى هنيوي ما سيوى أن أقبى دقى صحابي أقبى ابن عامر جماعة ابن كثير في التفسير بمال من ابن كثير يا تتر هنيوي حديث أتكين تفسير سا لتابن تفسير سا يتي فبلغت عشر طرق سي هنيوي ابن كثير تتر سنكي كسن هنيوي قدا بوما ثم قال ibn kafirin da ya tattara hanyoyin sai ce fa hadhihi uruqu uqba kal mutawatiratin an yace wannan hanyoyi da uqba ya fitar da hadda aka fitar da hadisin daga uqba to hanyoyi ne da idan aka tattara su za su zanto kamar mutawatirai ne daga gare shi tufidu alqata' an kafir min almuhaqqiqina wanda suna fa'idantar da yankan shakku magana ta yankan shakku game da hadisin min almuhaqqiqina fil hadisi daga malamai masu bin diddigi a cikin ilimin hadisi su suka tabbatar da haka wannan magana an ɗauko ta ne daga littafin ibn kafirin tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim wa na aisha radiyallahu anha wannan hadisi an karɓo shi daga uwar mu'minina aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idashtaka idan ya kasance ba shi da lafiya يقرأ على نفسه بالمعوذتين يكن كرنتا وكنسا لكنسا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وينفث سيكم يبوساء تكنسو يشاف تكنسا فلما اشتد وجعه لو كنت درش الله فير أن نبس إرادة أمن سيسارة ثبت أغريش تسأننتا جكي نوي سوسي كنت أقرأ عليه بالمعوذات ni kuma na kasance ina karanta masa qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wa amsahu bi yadihi alayhi sai in shafe masa jikinsa da abinda na karanta masa da hannayensa ma'ana ba a hannunta take karanta ba a hannunsa za ta karanta saboda ai albarkar hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban take ko eh ta sha babban da albarka kowane irin hannu shi sa ta karanta mata ta karanta masa a hannunta ta shafe mata jiki bai kai ta karanta masa a hannunsa shi sallallahu alaihi wasallam ya shafe jikinsa da shi ba shi sa sai ta tattara hannunsa haka sai ta karanta masa sai ta sa hannunsa ta rika shafe masa jikinsa kamar da ta san yana yi ta ce raja a barakatihima don fatan samun raja a barakatiha don fatan samun albarkar tafin hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kun ga hatta lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi baya jin daɗi jiki ya nauyi ta yadda baya iya karantawa takan karanta masa ta kuma shafe masa jikinsa da hannayensa to kai ma yanzu babu laifi duk lokacin da baka da lafiya jiki ya tsanani to kaga sai a sabar da iyali akan wannan kenan eh in baka da lafiya kai babu laifi ta karanta anan da ta shafe maka tunda hannunka ba irin hannun annan bane kai ina fata an fahimta kada ka ce kai ma dole sai an karanta a hannunka a'a shi ma hannun ne ba ɗaya bane eh albarkar hannun ce da tata ba ɗaya ba to amma kai da ita alhamdulillah kowa dai akwai albarka irin ta to babu laifi sai ta karanta maka a hannunta sai ta shafe maka jikinka babu laifi insha Allah ta'ala ka gani kai kuma wanda baka da aure sai ka samu abokinka sai ya rinka maka sama babu laifi eh ba laifi ko Allah ya samu dace amin malai ce rawahu malik wal bukhari wa muslim wannan hadisi imamu malik ya fitar da shi da imamu bukhari da imamu muslim hadisi ne ingantacce shi ba wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi kana yata'awwadu min a'yunil janni annabi ya kasance yana neman tsari daga kambin baka ko kambin ido na aljanu wa a'yunil insi da kuma kambin baka ko kambin ido na mutane yadda mutane suke da kambun baka yan uwa aljinu ma suna da wannan kambun baka eh suna da shi kaga shi mutum ma kakan ganshi ku yi mu'amala da shi amma aljini ba ba ka ganin sa kuma idan yi maka kambun baka in yana da shi zai kama ka ina fata an fahimta to kaga ta za ka iya kautar da kanka daga daga wannan kambun baka shine kawai neman tsarin Allah madaukakin sarki shine neman tsarin Allah madaukakin sarki shi kansa mutum din shi kansa mutum ɗan uwanka wanda yake da kambun baka babu yadda za a ka iya kare kanka da shi in dai ba ta hanyar neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga gare shi ba tunda baka san yana da shi ba haka ne shi kansa mai shi ɗin bai san yana da shi ba zai faɗi magana ne wani lokacin da siffar ko da surar yabo zai yabo abu ya lalata abu ya cutar da abu wani lokaci kuma zai kalli abin ne da surar hassada baya san abin shi ma ya cutar da abu kowanne yana faruwa samu gangane kaga akwai matsala ke idan ya kalli abu ko ya magana akan abu ya ce ka amma abu kaza yana da kyau amma abu kaza ya haɗu amma abu in dai akwai wannan kambun maka a tattare da shi abin sai ya lalace babu inda zai zai lalace amma mutum ne zai iya kamawa da wata muguwar rashin lafiyan ko ya mutu nan take duk abin da yake mai yiwa haka idan kuma nau'in kambun maka shi kuma ta sadace shi kuma idan ya kalli abu da mugun kallo ta yadda baya san abu ka samu wani abu mai kyau sai ya ji bai ji daɗi ba ransa ya baci to dafin kan fito daga idansa ne ya jira a cikin akan wani abin da baya so kuma ya lalata shi sau da kowanne yana faru to ballanta kuma aljanin da shi ba kallon sama kake ba shi yake kallon ka to ta za ka iya tsara kanka da gare shi kuma shi ma yana da kamar banka kamar yadda manzon Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam to hanya ɗaya ce shi ne sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da gare shi shi ne a cikin wannan hadisi abi sa'id yake ba mu labari cewa annabi da ya kasance yana neman tsari daga kambun bakan aljanu da kuma kambun bakan mutane gaba ɗaya da wasu nau'in addu'o'i na musamman a da haka yake falamma nazalatil mu'awwidatani lokacin da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas suka sauka akhadha bihima sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riko da su ya dawo yanzu da su yake neman tsari daga kambun bakan mutane da na aljanu da na komai ma wata raka ma siwa huma duk abin da ba su ba kuma sai ya kyale su ma'ana addu'o'in da da yake karantawa dan neman tsari daga kambun bakan mutane da aljanu sai ya kyale su yanzu kawai sai ya riki mai falaki da nasu ina fata an gane dan kuwa kuna fahimtar muhimmancin waɗannan turori guda biyu ko yawwa wannan hadisi shi ma hadisi ne hasan wanda imam turmuzi ya fitar da shi haka nan al-imam ibn majah shi ma ya fitar da shi imam turmuzi ce hadisi ne a garibi to ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda mun zo karshen babi goma zamu tashi al-hisn al-khamis ashar abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yi mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na gane haka hadisin yake ai ina ji lokacin da muke karatu a cikin riyadus salihin ne ne mana bayani yadda hadisin yake kalla da kyau idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai karanta qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas da qul wallahu a lokacin kwanciya bacci to fa yake fara yi idan ya tattara hannunsa sai ya fara yin tofin an gane sai ya tofa sannan sai ya karanta sai kuma ya shafi jikinsa ba wai karatun ake fara yi a tofa ba an gane kalli nassin hadisin ka gani ka kalli nassin hadisin me yace yana tattara hannayensa sannan yayi me yayi tofi haka hadisin yace summa summa tufidu tufidu tartib summa a larabci tana fa'idantar da me jera abu daga wannan sai wannan ko yawwa wawun ce la tufidu tartib wani lokaci ta kan fa'idanta amma ba ko da gushe ba amma a larabci kaga summa to tana fa'idantar daga wannan sai wannan wannan yana bin wannan to haka hadisin yazo da summa annabi yakan tattara hannunsa sannan ya yi tofi a hannun nasa sannan ya karanta qul wallahu da qul a'udhu birabbil falaq sannan yayi me ya shafi jikinsa eh shikenan wani sai ga aika kamar ya bar tofin a baya kenan ko ya fara tofin hakan nasin yace yadda kai dinna haka annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi kuma yadda kai dinna haka Allah madaukakin sarki zai kare ka eh ba wai tofin naka da mai yake kare ka ba ko yawwa Allah madaukakin sarki yake kare ka to yadda annabi ya tsara yace ai haka zaka yi shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wanda da fito da wannan na'am na'am na'am
kuma yana
eh to idan mutum yana cikin karatun alkur'ani a sallah sai zo inda yake akwai sujudu tilawa kuma daidai gabar wajen ruku yake sanyi a wajen to yana da zaɓi guda biyu ko dai ya yi sujjadarsa idan ya tun ya ɗago yana ɗagowa sai ya rukunsa sai ya yi ko kuma ya fasa sujjada ya rukun sai ya ci gaba da sallarsa wannan zaɓin guda biyu duk wanda ya yi saboda ita sujjada dama mai ce ce mustabi ce ko ba dole ba shi sa wani lokaci annabi yakan karanta inda yake akwai sujjada sai ya wuce bai yi ba wani lokaci kuma idan ya karanta sai ya yi sujjada ɗin saboda haka idan ka karanta kai kayi ka zo da abin da yake mai kyau zaka samu ladan sujada idan kuma ka karanta ka wuce babu komai akan ka ba kai laifi ba sadaka da ka zo idza tutla idza tutla alayhi ayatul rahmani kharu sujadan wa bukiya sai sai kai sujada ka kana dago kuma sai ka ce Allahu akbar sai kai sai kuma ruku'un ka shikenan babu laifi in kuma ka gaba zaka tsaya sujada kai ruku'un ne kawai shikenan sai kai duk wanda kai yayi Allah madaukakin sarki ya samu dace walaikun salam wa rahmatullah na'am ma'awuzat na'am na'am dukansu ya ce ma'awuzat da muka bayani kamar misali a ce kawai kulla uzu birabil falak ita kadai ba wa'ina nufin sura gaba ɗaya ba aya farkon ake bayani kadai da kulla uzu birabil nas ita ma ita kadai abinda ake nufi قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جماعة أنت قل أعوذ برب الفلق قل من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد جماعة أنت إتما هك قل أعوذ برب الناس وأكرشان تجماعة دك أكيد في دم تنزي كلام تاسو ba kawai abin nan ba ayoyin farko ake nufi ba dan wani aka ce ma aka ce a karanta falaki da nasu ya dauka ai kawai falaki da nasu da ita ce falaki da nasu falaki da nasu falaki da nasu ware da gaske ware da Allah kuwa wannan kai da kai karatu ke da kake gani Allah kai da kai karatu ke kake gani cewa kamar abin dariya ne amma wallahi wannan kace masa falaki da nasu sai da zai ta cewa falaki da nasu ne falaki da nasu ware da gaske ware da gaske to wani aka ce masa salati goma ga annabi da salati goma ga annabi salati goma ga annabi Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi